وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ويسلم من الذي أنعم الله عليه وعن أعدائه أمن عليك ذلك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مخفيه فتخشى الناس والله أكبر عنك تخشيه فلما تبين لكم منها ولأن الوجه أكبر لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أموالهم أن يعرفون إذا قضوا منهن حرما وكان أمر الله مفعولا ما كان أن فيه من أرضه ما فعل الله له سنة الله في الذين كانوا من قبل وكان أمر الله مقتلا مقتولا الذين يبلغون رسالات الله ويتشاورون ولا يلقون عليهم أبواب وذكر بالله يتيما ما كان ما كان محمد لنا آتي الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا في الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da farin lansa ya kaddare a goma wannan masallaci mai albarka domin gabatarwa da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba ko da yaushe a wannan masallaci mai albarka karatu mai na cikin wannan sura mai lakabi suratul azabi da aka saukar ma a cikin sallallahu alaihi wasallam yana madina to bayan hijira ke wannan sura tana ba mu labarai daban-daban a bakin ta ba mu labarin wani gagarin yaƙi na Allah azab wanda aka yi da kuma sauran abubuwan da biyo baya sannan a aka shigo cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi magana wa mata annabi tara sannan kuma a yanzu ana wata magana na wani abubuwa da suka faru game da wani yaron gidan ma'aiki sama wanda ya masa tabanni zai dubin al-harisa ke zai dubin al-harisa kamar da muka karanta da na cikin isa annabi ya masa tabanni da bawa ne ya zama yaron gida ya gama aiki sallallahu alaihi wasallam ya tabanni kuma lokacin Allah bai hana tabannin ba daga baya Allah ya hana yin tabanni din to anan shine shi zaidu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gidan Abdullah bin Jahash zai nema masa auren kanwarsa kanwar shi Abdullahi din ita ce Zainab bin Jahash wa yaron gidansa zai da bin harisa shi ma aiki ke na sallallahu su kuma a tunaninsu annabi zai aure ta saboda kyawunta amma ne su annabi ne zai aure ta haka suke zamani sai ga ya zo yana nema yaron gidan suka ja a shi suka iya dawo su da ya rasulullah su yi ne ba sai Allah ya ce annabin ne zai zo ya nemi alfarma a wani guri a hannun mu'mini har a ce ba izini ba sai Allah ya ce wa ma kana da mu'min ai babu ga wani mu'mini bai dace ba ga mu'mini namiji wala mu'min da haka mu'mina mace don shi Abdullahi ibn Jahsh ya aure da wata sa ga wanda annabi zai zo nema a wani ya ki haka din sannan ita ma ta ki haka din ita wanda za a aura ita Zainab don dukkan malamin ma'aiki ne zai aure ta sallallahu alaihi wasallam shine a zamaninta shi ne zamanin shi dan wanda Allah ta ai bai yiwuwa ga ma'aiki a ga mu'minin yanzu da mu'mina mace idan kana Allah wa rasuluhu amran kaji annabi ne ya tambayar auren fa amma sai Allah ya ce in Allah da manzonsa suka suka hukunta lamari saboda ba a raba Allah da annabi in annabi ne Allah ne annabi ne dai kan bayan mutumin auren amma su ba shi suke so su bai auren ba su annabi duk so su bai auren dala da wa ma kana mu'min bai wa ga mu'mini wala mu'min ga ka mu'mina mace idan qada Allahu wa rasuluhu amra in Allah da manzonsa suka hukunta wani lamari an takuna lahu lakiyara sannan mumini da mumina su suna da wani zabi kuma min amurin yadda daga lamarin ba ai ba sai dai al'amarin Allah wato umarnin Allah da manzon kur sai wannan aya ta sauka shikenan da suka yaha kuma sai suka yarda amma bayan aya Allah zai man ya zalla wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzon sa wa qad dalla bilalan mubina haqiqa ya bata bata mabayyana saboda haka jama'a dinga jin haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi da nauyinsa a wurare da dama Allah yakan haɗa haƙƙinsa da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an taɓa manzon Allah to Allah aka taɓa shi kenan to da suka yadda a yi auren bayan Allah ya kawo wani aya ta gargaɗi kuma an sanar da wanda duk ya saba Allah da manzon Allah ya wata wata mabayyaniya sai suka yadda وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد في النبي أولى وزيد إتاء daga baya kuma sai zai da ji baya santa shi kuma annabi yana santa zai da ya zo sai kara wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewar baya san matan nan shi zai sake matan nan annabi ta masa a karka sake matar ka ji tsoron Allah Allah bai son sake shi da Allah ke cewa wadda ku ya rasu da layi amma ta ba lokacin da ta ƙudu kake cewa lillabi an amallahu alaihi bil islam ga wanda Allah ya nemi tashi da musulunci wa an auta alaihi bil itaq kai kuma annabi Muhammad ka nemi tashi da yanci wa ko zai ru bun harisa bun harisa ta shine zai dan harisa ka ne min kabar jahiliya daga cikin ribatun yaki na jahiliya itarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ita la ya saye shi kabara da bi isati kafin aita wa ta kahu annabi yan tafi wa tabannahu ya masa tabanni sai Allah ya ce masa am kai kalle ta zaujaka rike matarka wa tajillaha ka ji tsoron Allah fi amr talaqi hakki lamarin sakinta wa tukufi bi na mujiga Allah ya rasulullah kana koyewa a cikin ranka wallahu mudili abin da Allah zai bayyana shi annabi ya furta Allah ce Allah zai bayyana shi yawa wa Allah baraka hadirun da zai yi rabu da ita ta waje ha annabi ya aure ta sallallahu alaihi wasallam wa daga jannata kana jin tsoron mutane an ya kudo kar su ce ta zawaja zawajatu ibni ya auri matar dan sa wallahu a kwan ta gasa Allah ya janta a ji tsoron sa ya kulle shi a kowane abu wannan kenan wanda da wajen Allah ta annabi ka aure ta wala alayka min qanna ta ba ruwanka da magana mutane annabi ya lalle zai dan hadida kar ya sake ta sai dan hadida ko sai yake ta mudallaka hadai da sai zai sake ta wan qara iddat ba sai idan ta kare tana kara idda shi annabi aika mata ba cewa yana son ta ba kuma bai je gidan iyayenta ko ya aika wani wajen iyayenta cewar yana son ta ba shi Allah zai fala ma kare zaid min hawa daran malaika zo da aya tunda zaid ya ga bukatarsa da mata ya take da bai da bukata da ita bai son ta shikenan da wajina ga kai annabi Muhammadu inda Allah na auren ma'aika da ya annabi kenan shi kadai ya san irin wannan auren eh Allah yake na auren maka ita wato Allah ne ya jibinci lamarin auren gaba daya shi Allah shi ne mai tambaya annabi izinin auren shi ne kuma mai bayar da auren shi ne mai karɓa annabi auren a sanar da mala'iku su sanar da duniya Allah ya aurar wa annabi Zainab binti Jahash to kai in ba manzo Allah ba ki da wannan irin abu ba shi ne ya kai matsayin mamajin da ba shi kanta kyauta ma Allah ya ta dan matarsa sai a nema wata shi kare a duna to ya yi za ta yi ganin to shi ne a nan alkur'ani yake ba mu labarin wannan aure na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan mai ɗaki nasa da ya nabu bin tijaji ɗaki sallallahu alaihi wasallama ya tambaya wa yaron gidansa wanda da bawansa ne sannan manzo Allah ya ɗan tashi ya zama bara yaron gida kenan ya zama baranta kuma daga baya annabi ya yi masa tabanni ya mai shi kamar ta a wurinka daga baya sai allah madaukin sarki ya soke al'adar mai da ɗa ba na gaba ya zama ɗanka har allah ya sa dokoki masu tsauri a kayi yawa masu tsauri ainu wannan kenan sannan ne aka mai da jami'an da ya rike da na bara kenan ba ɗa ba bara kuwa ba za a hana mutum a lura kansa ba don ɗan da aka ce kan auri matarsa an yi masa iyaka an ce wahala ilu abu na ya kuma ladina mai nasa lami an haramta muka auren matayen aure na ƴaƴayen ku ne na ɗau ba ma matar ɗan yayanka ko ɗan ƙanin ka aka hana ba ɗan naka na ɗau shi aka hana ka auri matarsa da aka ji karka a wani matar babanka kuma babanka ake nufi da kawunka ba babanka mahaifinka da kakanka na uwa da na uba shi ne yake da matsayin ba za a wani matarsa ba amma babanka da matsayin babbanka ko da matsayin kawunka ana auren matarsa ɗanka mai matsayin kai ne babbansa sannan shi ma za ka iya auren matarsa daga cikin mata da ma'aikin Allah ya aura kila ma daga bai kara auren wata akwai wata mai suna mai murtu bin harin wata bakuraitiya annabi ya aure ta sallallahu alaihi wasallam kuma asalin ta mata asalin ta matar babban da ce hamdu dan aure mudalli bayan shahadar ta daga ba annabi ya aure ta ya wata wannan kuma yaron gida ne annabi ya wata banni kuma annabi ya nema masa auren farko iyayen da sauki auren sa sun aure wa manzon Allah ita Allah ya ce a in manzon Allah ya faɗi magana Allah ne ya faɗa ba a saba maganar Allah da manzon Allah ba a zaɓi akan abin da kuka faɗa sai da a yi da kuri sai dan uwan da ya hana auren ya yarda a yi auren ita ma ta yarda a yi auren da aka yi auren kuma zai da ji ba ya san ta ya sake ta annabi ko ji ba dan kana ce da ya taɓa cewa wannan yaro ta ne ba shi da ya aure ta don damar tana dangantaka tsakanin da ma'aikin Allah da sallallahu alaihi wasallam irin babban sarki akwai dangantaka tsakanin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shikenan sai kawai Allah ya aiko da aya falan ma kare da bin hawa jiran da bai naka ya rasulullahi tunda a daidai da ya ce ya gama bukata da ita har ma ya sake ta to ni na auren maka da ya rasulullahi ba a kyara sallallahu alaihi wasallam daga ɗakin ta da izinin ba neman izinin waliyanta Allah ne ya yi komai da komai wayi ba da musulmi a kubzan walahama ma'aikin sallar sama ya sa a yi walima ya kosar da jama'ar musulmi walimar aurenta da nama da kuma wato gurasa wannan kenan dama shi ne walima ciyar da abinci annabi sallallahu sama ya yi walima na masa da gurasa a nama da gurasa ko masa da nama ya yi walima na nama zalla ya yi na masa zalla ya yi na dabino zalla ya yi kuma na ruwa ma a rarraba ruwa a sha kowa ya fi don haka sai murna aure gwargwadon arzikin masu auren nan da wadatar amma in akwai allah yana son a yi saboda kamar an yi wani kyakkyawan fata ne a auren na zaman lafiya da neman ɗorewar arziki don wani auren aka yi shi arziki sai ya ɗore ya ta hawa wani kuma aka yi ma arzikin sai ya lankwashe har ma shi da ko akwai farin hawun an kawo amarya aure ya lankwai eh kuma ana samun hakan ba in ka ce akwai kaman kayan laifi neman ka tona abin da Allah ya koyi in ka ce babu kuma aka kare da akwai ka ga an samu matsala to akan zo a a ciyar da mutane don a roƙi Allah ya ɗauki irin waɗannan abubuwa in akwai sannan Allah ya sa albarka a cikin auren arziki ya yawa kuma ya sa zuriya samu zuriya mai yawa a auren kuma zuriya mai albarka ina akwai hali sai a yanka saniya kamar yadda a yayi akwai wani daga cikin kakannin manzan Allah da ya je ya auro wata mata wadda ta sanadinta ne kaka zaman kakar manzan Allah ta manzan Allah ji kanta ne da ya auro da sai ya yanka raƙuma ba raƙuyo ba raƙuma jama'a aka taru ai ana haka in an samu biki ya tara da abinci to wanda ba a gaishe shi ma zai je bikin ya je ci abinci ta albarka ya addu'a ga ta alheri ya yi murna kuma ubangijinsa da ya halice shi ya murna dan ko yaron gidanka ko yaron ka aka bashi abu za ka ji daɗi balle Allah da bawan ka an yanka sha'ara kuma an yi walima mai yawa aka ci aka koshi aka ce da mutane kaga auren ya albarka a buɗe ta aka samu wanzan Allah to haka ake yi. idan kuma babu halin da za a iya yanka saniya ko bujimi saniya sosai wata da gaske za a yanka ba ta tawa ba ta da gaske ake yanka an haka eh babu za a dawo kan rago ko tunkiya in babu da ya kasa kasa in abu ya gagara sai ka ji an dan tare kaji ya hana su yawo a dai samu wani abu dai wanda zai nuna murna da yake so da farin ciki ya zama na kuma wasu daga cikin wanda suka zo sai murna su ci abinci a wannan gida to haka ake Allah ya ce mun yi haka ne likai la yakuna alal mu'minina harajun dan kar mu'minai yan baya wanda za su zo a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da kunci fi alwaji adiya'in wajen auren yaran gidajensu wanda ba 'ya'yansu ne na aikowa ba yaron gida ne haka yaron gidanka yana neman aure ya ga wata yarinya ka je ka tambayo masa kai ne ogansa a zo a yi aure kila ma kai kai afatuna yaro ya zo ya fara fara ma ya ce ya sauta a'a ka kira shi ka sa shi ka zauna da shi ka ce wani kar ka saki mai ɗakin ka ko shi ne mai ɗakin ka a masa lafiya an yi ke sauta to kai mai gidan sai ka san da shi ka aure ka sai mai ta ya Allah ce don kare ya zama kunciya kan sa muka yi haka ka ji wani girma na annabi annabi Dawudu alaihi salam da wani mai suna arma yawo suka ga suke ce masa ya zo ya saki matarsa kuma yana daga cikin yaran gida kenan ko almajirai ko a cikin sahabai na annabi dawud alaihi salam sai ya sake matan ta ƙara idda annabi dawud sai ya aure ta shi wancan wanda ya sake mata dama ita ɗaya ce matarsa to yanzu ya sauta sauran nawa shi babu kawai zino annabi dawudu kuma lokacin matayensa na aure casa'in da tara ne amma yana ga yiwuwar zai cika da tsari da arba yawo ya sake zai annabi dawudu ya aure ta sai ya cika da tsari shi kenan sai ya sa amarya a daki shi ne kokon burin mai aure kenan ya auri amarya an kada buki a ce ya sa ta daki ko kuwar burin kina ta gama zama matar da gari ya waye da hansi shi ne aka ce yana daga cikin wanda suka daɗe suna yin sallah walha annabi dawo idan ya shiga masallaci na walhasa kai talaka ba banda talaka a masallaci sarkin na cikin ibada ka shigo kai a wajen da ya zuna ganye mutum dubu talatin da suke gadinsa eh suna waje da kowa da takwabinsa da rigar yaki shi kuma yana ciki yana ta ibada eh in ya shiga ba a ba a shiga ba ne kai sai dai ku jira in sarki gama abin da zai yi kenan sauran ya kuwa ya kwa shiga shi kenan ai sai ya shigo yadda ya saba yana ibada yana ibada kawai sai ga mutum zuwa masallaci kaga wannan abu akwai matsala shin sun fi karfin matsara da aka je karsu bari kowa ya shigo da Allah an sun fi karfin duk matsara babu matsala ne a wajen shugaba abin da ya fi karfin masu gadin shugaba har abun ya zo da shugaba ido da ido ai akwai matsala babba ya ji tsoro idan goma fi ƙarfin matsara suka yi wa to kenan watakila akwai haɗin baki kenan ko wannan dai ba a san su ba ma bale a ce ko na gida ne yasa aka ba su shigo ba a san su ba Allah ce wahala ce ga annabi da kalmi idda saurar mihraba idda kalu ala dauda fa wada minhu sai ya ji tsoro kalu la ta ka suka je kar ka ji tsoro kalmanu da ke ba su na labarin mu shari'a ta kawo mu masu jayayya ne masu kawo ƙara mu biyu muna so kai mana shari'a shari'a ta gaskiya wa hadna ila sawa israt muna so ka dora mu akan tsakiyar hanya haka muke so kai mana da shiga ta ƙara shine da jawabi ko ya ce inda ha za a ke ce kaga wannan ɗan uwana ne na addini ba na jini ba ɗan uwana na addini lahotin umar tsunan na ajatan yana da tunkiya casa'in da tara kaga ya kai masa fara ba ce yana da mata ba dokai ya gane sai aka ce tunkiya ce da shi tumaki sidqun wa tis'una najata tumakan da casa'in da tara wani ni mai kara kuma ina da najatun wahida tunkiya daya wa kala ka duniya wani yace ya lallame ni yace wannan tunkiya ta sa aitawa na baki ta neman salamaninta yayin da na masa lamani sai ya cika tsari kenan ni ba sai dawowa ba wa adani fil kida amma ya din jayi a magana har na yarda shi da na zo kuma ina da neman haƙina al'anar da wasu lilakar da lamaka ya wani ya zalin zika lalle ya zalin zika yi to aji na ji duka lani aji tun da ya tambayi jinkiyar ka ɗaya ya game ta da nasa 99 to tabbas ko babu ba maka zalin da kai sai annabi dole ya ƙara jawabi ya ce wa inna kasira min al-kula ra'i ai da yawa daga cikin wanda ake hada abu ko dabbobi ka kawo wani aga ya kawo wani aga dan hada garki ai ana haka ko ka kawo kudi ya kawo kudi ka kafa shago da sauran duk dai wani abun da ake haduwa a yi haɗaka a yi don neman arziki da dukiya ya ji to da yawa wani in kun haɗa abu na arziki da shi liyar ji ba azumu ala ba azu wani zai zalunci wani idan lazi na amunu a mai sa'ala da kalilin mahu sai muminai masu kyawawan aiki su ne kawai ba za su zalunci mutum ba su ku ba su da yawa sai bakin suka ce karar rajulu ala nafsihi wannan mutum ya yi shari'a shari'a a kan kansa kawai ya suka nufi saman masallaci kamar tsutsa ya sun tafi ya duba sama ko babu babu kuli gashi sun jire kuma sun tafi annabi dawudu ya tabbata akwai magana sai ya sujada wa Allah yace lalle Allah ya jarraba da son matan nan ne yasa na aure matan na cika sai dari da ita mijin da ya sake ta kuma ya koma gidan zero ya ce to amma yana neman gafara a wurin al'ala ce kaji na yaji maka to amma shi annabi bai aura ba ma Allah ce na aura ma ita ya Rasulullah saboda gane martabar annabi falan ma kare zai dumin hawa dan da wajnaka tun da zai daga bukatar da jina ne ma na aura ma ita ba magana a tambayi ubanta ko alwaliyinta ba magana a dan hada leda a je mata tadi Allah ce na na aura maka ita ne Muhammad to wannan sai annabi shi kadai yake da wannan auren Allah ta ya ga don kada a samu kunci ga mu'mini wa kana amla karram maqdu al'amarin Allah dama duka kaddara ne dai wanda Allah riga ya hukunta shi ne yake gudana a duniya Allah zai bali gudan salatin lahi manzannin Allah su suke isarwa da sakonnin Allah wa ka shauna hu su suke jin tsoron Allah wala ya ka shauna adam ba sa tsoron kowa su manzannin Allah illa Allah fi Allah ba tsoron kowa sai Allah wala ya ka shauna maqalatan nas ba su tsoron maganar mutane shi ma a halalla wa lahu suke abin da Allah ya halatta mu wa gaba billahi hakimu Allah ya zama mai tsaro ya malika fi ga ayyukan bayansa wa muhasabatihi kuma ya zama mai musu hisabi a kana Muhammadu na ba da mirjalikum ai ana hake nan shi yan nan masu yi annabi izgili sai suka yi magana a gari to kenan Muhammadu ya auri matar ɗansa kenan Muhammadu ya auri matar ɗansa haka suke ta faɗa a cikin Madina domin a madina aka yi auren ba a maka ba a madina ne yar ma dama yar madina ce ba yar mutum maka ba ce Allah ce ma kana Muhammadu ba da mirja alfa annai Muhammadu ba uban kowanne ɗaya ba ne a cikin mazajen ku ya'yan da maza da ya haifa ma duk surar bai da ɗa namiji ko guda ɗaya don haka shi ba baban kowa ba ne balle zai balle za ba zaidin don haka annai ba baban zaidu ba ne ai walidu ane ba mahaifinsa bane wala ya haru mali ba zai haramta ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tazawuju bi zawjatihi annabi a wurin mata da zai bi aura ya take Zainaba wannan ba haramun bane a wurin Allah in ji Allah in an taba annabi ba annabi ne mai bada jawabi ba Allah ne mai tattu magana ya bada amsa saboda kare martabar manzon Allah ba annabi ga magana kai da ba gefe gefe ake da ai wannan ya taba ai mu anan ya taba cewa a kama a zai danta ne ga shi yanzu ya auri mata zai duke ne ya auri mata ta zala jaha ba ubansa bane zai ba ɗansa bane annabi kuma ubansa bane don haka annabi auri mata da zai da duke ba laifi bane in ji Allah walakin rasulullah shi annabi muhammadu manzon Allah ne wa katimin nabiyyin kuma annabi shukamaki ne na annabawa shi za a cikin salatul farmi al-katib lima sabaqa annabi shine khatim shine shiga mako limasa baka ga abin da ya riga shine aiko manzanni da aka sai tun daga annabi Adam zuwa Isa to yanzu kan tuna aiko annabi ya zama khatim ya cika shine khatim yawa annabi ne khatim wala yakun lahu ibnun rajulun ba'dahu don haka annabi ba zai samu ɗa namiji a bayan annabi ba domin kada wani ya ce annabi dawudu da ya mutu ya bar ɗansa a bayansa ɗansa sulemana ba wari da sulemanu dawuda sai ɗansa sulemanu ya gaji ubansa dawudu a annabta annabi yusufa ya gaji annabi yaƙubu annabi a annabta annabi yaƙubu ya gaji annabi ishaƙa a annabta annabi ishaƙa ya gaji babansa annabi ibrahim a annabta annabi yahaya ya gaji babansa annabi zakar yawo da annabta ya rufe ne wasu bilal ya kuma don haka kar ma annabi ya mutu ya bar ɗa a bayansa a ce to shi ya gaji annabi a annabta kenan an samu annabi bayan annabi in an ce a ba annabi ba ya ce to ya aka yi aka yi haka warancan ma da ba su ce annabi martaba ba ya'yan sun gaji su a annabta annabi da martaban nan ta a ce ya bar ɗan ba zai zama annabi ba don kar a yi haka shi za Allah bai bai annabi ‘ya'yaye maza masu nisan kwana wanda zai mutu bari ba ai ‘ya'yayensa maza duk su da ku kafin shi su uku da dama ‘ya'yan manzo Allah maza akwai alƙasim shi ne ɗansa na farko a duniya bayan alƙasim an aiki wasu mataye don an ce daga alƙasim sai zainab daga zainab sai ruqayya daga ruqayya sai umar kulsum daga umar kulsum sai na da fatima daga na da fatima sai abdullahi daga nan kuma na na khadija ta rasu wato mata da annabi aura a bayan khadija akwai mai suna marid al-qibdiya irin mutan misra ta aiba wa annabi ɗaya mai suna ibrahim ibrahim mu'addam shi ma ya rasu ran da ya rasu aka kifi wa rana aka yi wata rana tana yi wa annabi da aziyar rasuwan ɗansa tana taya shi jimami ya sa ta kifi haskenta da aka yi sallar sha'adin abin nan salatul kutubi Allah ya kawaje abin sa da wuce a rana da wata ayoyi ne daga ayoyin Allah ba sa kicewa don rayuwar wani ko don mutuwarsa suna ga irin wannan sai dai a yi sallah a roƙi Allah Allah ya yi saboda haka babu dan da annabi mutu ya bari ɗa namiji su ma matan ma tuni suka rasu amma dukan sun girma kamar ita Zainab ta girma a maka an aurata a maka wani mai suna Abul Asi ibn Rabi'i daga cikin yan uwan uwarta Khadija kenan aka musu auren zumunci shi ba musulmi bane lokacin ba hana aure tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sun zauna zama aure da ita har annabi ya yi hijira daga maka ya koma madina suna tare da ita abul asir suna rabi har aka ji yakin badar ya shiga cikin kafirai suka je taimaka kafirai yakin badar suna shi ba musulmi bane da daga cikin wannan aka kama a hannu ha da shi a kama shi a hannu a kai su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ji umarnin da annabi zai yi akan su ya shawarci abubakar shi annabi abubakar mai damu da wannan wanda muka kama mutum saba'in yake a karya mutu fanta a karɓi kudi a hannunsu kudin a sai makaman yaƙi saboda gaba ya rasu lallai wanda na ce lalle ka faɗi magana umaru ta ji ra'ayin abubakar kai me na ka ra'ayi ni ra'ayi na ya rasu lallai ko da makami ko babu zamu yaƙi saboda haka duk aka ce kusan duk aka ce kusan yawa ba za a karɓi manzan kowa ba a kan yi gaba ɗayan su ma'aiki sallar da jidon shi abubakar ya yi koyi da annabi ibrahim shi kuwa umar ya yi koyi da annabi nuhu annabi nuhu ya hakunta ta sai addu'a Allah ya rusa duniya annabi ibrahim kuma da hakunta ta sai to Allah wanda imani ka namu ne wanda bai imani ma za ka iya gafarta masa ka yafe masa to duk wanda aka goyi da bayan sa ya yi ya goyi da bayan ra'ayin abubakar aka sake su hada shi shi ko bai da kudin fanza annabi zai fanzar ka in ka yadda mu sake ka ka dauka wani alkawali in ka je ka bar mata ka da hijira kuma duk matar ta samu daman yin hijira daga maka ta zo madina auren ku da mijin da babu dan duk daga baya da aka hana aure tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to duk mijin da matar da riga da musulun da auren ya mutu in ba yanzu zai mutu da ba auren su babu saboda haka aka ce ka yadda ka bar matar ka ta yi hijira in ka koma gida ya yadda ka dauki alkawali ya ce ya dauka annabi da sake shi aka sake shi da ya je gida kuma sai cika alkawali ya bar ta ta hijira ta ta hijira dama sun a ci ɗaya da shi ta dawo madina ta shekara a gidan annabi annabi aura wa wani ita ba ita ko tana nan sai bayan shekara shi abul asi ibn rabi ya dawo madina ya kawo kansa da kansa ya ce ya musulunta annabi ya mayar masa ita suka ci gaba da zama ta rasu a hannunsa ta arasu annabi na raye sai rukaya ita ce kanwata mai bi mata akwai wani da suna utubatu dan abi lahabi a maka dan abi lahabi abi lahabi babban annabi ne shi aka aurawa ita ba musulmi ba ne to amma da gabar addini da shiga tsakani annabi ya taro ya yi gangami ya yi wa'azi ya gaya mutan maka yanzu mutan maka ni idan na fita bayan gari sai na dawo da gudu na ce na ga sojoji sun kewaye garin nan da makamai za su yashe ku mutan maka ku shirya za ku yadda ko za ku karyata suka ce za mu yadda ai baka taba karya ba a garin nan za mu yadda don baka taba karya ba a garin nan sai shi to ina mu gargadin azaba mai tsanani in ba ku bar gumar kanku ku rike Allah ba sai babban sai ya haushi sai ya faɗa ne magana wasu take tambar zagi ne to sai Allah ya fushi da abin da ya ga annabi ya sauka da tabbar da ra'a bilabi wa tabab duk annan da za a yi masa mummunan magana a Qur'ani sai dai a yi kwatantansa wani mutum mai kaza kaza wani mai kaza kaza an kana da malin gwabani na wani mai gadara da dukiya da yaya ga abin da ya ga abu a yi ta habaici ba a kiran suna amma shi saboda ya kira sunan annabi ya faɗa wa annabi magana mara daɗi sai Allah ya kira sunan da shi ma ya gaya masa magana mara daɗi ya ce tabbar ya da abi lazim wa tabba ma agani an malu wa ma kasaba sai ta la nara za ta lahayi wa muratuha ma la hadabi fi jidiha hablu min masad a biyar akan ta da shi da matarsa sai dan sannan mai suna utba wanda yake auren yar manzon Allah mai suna ruqayya sai ya ji haushi yace abin na annabi kuma har da cin kuta ne a addinin hada sunan mai gidanmu eh a addinin ya kai a kira sunan mai gidanmu a dine masa yace don haka ne ya sau annabi yasa sai take ruqayya sai take ruqayya manzo Allah sai aurewa sai yi Usmanu ita shi duk zaune zauna da ita ya yi hijira da ita wanda aka yi daga maka zuwa habasha suka sa ya koma maka tare kuma aka zo aka yi hijira daga maka zuwa madina uzma ne hijira da ita aka je maka aka koma madina shekara ɗaya shekara ta biyu za a tafi yakin badar ba ta da lafiya annabi ya zo zai fito usmanu ma ya fito za a tafi yakin da usmanu yaƙi bai kama ka ba saboda mai ɗakin ka ba lafiya rashin lafiyar da ya yi tsanani ka zauna ka lura da sha'aninta sai ya zauna yana lura da ita hatar su ranar da aka zo da albishiri annabi ya dawo daga badar kuma annabi ya yi nasara akwai waɗanda ake kira sar'anun nasi masu gaggawa cikin mutane na gaba gaba sun yo gaba da gudu su zo fi albishiri annabi ya yaƙi ya yi nasara suka zo suka tadda tarar a rannan tara sai umar kulkum annabi sallallahu alaihi wasallam a to ba mu gama na rukaye ba amma shi mijin nasa na da ya musulunta kuma daga baya shi utuba din dan abilabi ya musulunta daga baya yawa sai umar kulkum ita kuma aure da ita wani mutumi mai suna utai batu shi uta ya batu da wancan kuma mai suna utu batu wa da ƙani ne duka yayan mutum ɗaya ne da su da annabi yayan bafanu ne shi aka aura wa ita shi ma dai abin da ya sa wancan ya sakin shi za ya sakin ya saki umul kulsum kuma ya rinka gaya annabi maganganu da ba su da daɗi sai zaki ya kama shi ya ciye shi don ya ɗauka annabi fanta akan yana ga annabi magana mara daɗi sai ta ci gaba da zama a gidan annabi ta duk iyalan annabi da aka ebo bayan hijira aka samu dama aka fidda su daga maka zuwa madina yayin da yadda ta rasu a hannun sai na usmanu sai annabi ya aura masa ita sai ta zama matarsa wannan shine tarin duk wannan ba su bar ƴaƴaye ba amma ko da ka ita rukai ɗaya ta haifi ɗaya a gidan Sayyidina Usman amma ya rasu karami shine na Fatima ita ma ta sai ji Ali shine mijinta na farko shine mijinta na ƙarshe ita ce wadda Annabi ya bari a duniya cikin ƴaƴansa ta yi wata shida bayan Annabi ya bar duniya da wata shida ta rasu ta rasu yawa sai ta rasu ita ce ta riga kowa gamuwa da annabi a cikin ahalin annabi to ita ta bar ƴaƴaye ƴaƴayenta su ne zuriyar manzon Allah har yau Allah ya ce ma kana Muhammad ba da mir jalikum annai Muhammad ba baban kowa ban daga daga cikin mazajen ku don haka matar kowa in ya sake ba za ta haramta ba ga annabi walakin rasulullahi shi manzon Allah ne ta ji wani girma na annabi a wajen nasa matayen matayensa uwayen muminai ne mutum ba zai auri uwarsa ba ba zai auri matar ubansa ba don haka bai taba auri matar annabi amma in kai wani wanda ka sake matarka to kai ba dan annabi bane Allah bai hana annabi auri matarka ba wa kadiman nabi ne cika makin annabawa babu wani ɗa namiji bayan annabi da zai zama annabi ya gaji annabi kamar yadda aka sani shi ka zama dai an san shi na ƙarshe ne wa kana Allah bi kulli shay'in aliman Allah masani ne da kowane abu komai Allah ya sani za mu kwana nan sai da Allah ya ba mu iko ya dora daga ina kwana